أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم بالعرض يرحمكم من في السماء أرشدوا رحمكم الله
إن لدينا أنكالا وجحيما wato wannan ci gaba ne ga ban tsoro da nufo da ubangi da bara gobe ala yake kafirai daga cewa wa zarni wa mukaddibi na ulil amatu wa mutum musulida ma'ana ki kare ni da waɗanda wato ainihin ke sarrafa da ayoyin waɗanda suke ma'abuta ni'ima ka jirgin ta musu ɗan lokaci ne kankan inda na daina an kalan akwai maruruwa wato ainihin masu wato ainihin a wajen mu har koyu dan su kalan wato maruruwa waɗanda su masu nauyi don wato ainihin nakarin jami'in na tabbata wato nikirin da kusa da nuna da kusa da nuna ma'ana wato ainihin kukumai wajen yi man da kuma wuta ai na rauni ta ko da kasan wani ne mai kokonawa
وطعاما ذا غصة وعذابا أليما wata aman sannan kuma akwai abinci da aka tara da wa yan wuta za ku sake ma abinci shakewa ai su yi ba su bihi da haki da ake wato ainihin makara da shi a cikin makoko ya wanda kuma shi ne idan zako au dariku ko ko wato ainihin dariku ne wato ainihin narkakken naman yan wuta au jikini ko ko jikini ne au shaku ko ko kayakin narin ta wuta la ya furu ba zai fita ba wala ya furu kuma ba zai sauka ba ma'ana ba za a haɗiye shi ba ko ba za a amarsa ba haka zai tsaya a ko gara ne
يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مسجدا
wa azaban da kuma azaba aliman wasu duka abarsa wa ya yi mulaka abarsa wa su ziyaratan tsari alama da kira duka abin da aka ambata libansa zuban da biya ga wanda ya sarrafa da annabi sallallahu alaihi wa sallama yau mutar kudin arzu a ranar da wato kasa za ta girgiza wato an da raurawa wani jibalu da duwar wasu kuma za su girgiza wa kanin su jibalu duwa su za ta kusance da suka wato kamar tsaunar rairayi an ramana rairayi su da abin tarawa mai hilar da rusawa ai ta ilan mai kula labarin jima'i bayan haduwarsa ruwa min hada ya hilu mai hilar din nan daga hada ya hilu ne wasu duhu mahayuni an rasa babu da aka gano rama Allah ya yi ya a cikin wayo wani kula sai aka cire wato rama din lahi zuwa ga hayi wato ainihin shine ko wani da mutum wawo kuma aka shafe wawo wato ainihin sani sake ne ta biyan ɗauraru guda biyu wato ainihin mahayulu din wato ainihin da aka shafe shafe wawo wato ainihin wanda yake tsaye abu ɗaurewa guda biyu ga wato ainihin wato ya ga wawi domin da maka ida a arabiya idan sakine su suka haɗu sai a sha mai ɗaya to kulle ba su tabbatu ita kuma musamman da aka maida ita akan hari ta aka maida ita kusuratan tasara limin jana su riya idan ta dace da yadda aka bari sai ya zama mai ilan
إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ubangiji ya faɗi wato ainihin da mutanen wato ainihin maka da ma duka mutane baki ɗaya waɗanda wato ainihin ga irin jarin da ya yi ga waɗanda ba su imani ba to kuma ga labarin wato ainihin annabi da aka aiko wa waɗansu mutane ba su imani ba kuma azaba ta zo musu domin kuma idan kuma ba su imani ba to kamar abin da ya samu waɗansu su zo same su ina arsalna ilaykum rasulan yanzu mun aiko manzo wato zuwa gare ku ya alama kada ku mutanen maka wanda bi shi annabi sallallahu alaihi wasallam shahidan alaikum yana mai shaida gare ku yawan kiyama da ranar kiyama da ba ya sirri ku da abu da ya faru da gare ku da kiyama da sabu amma arsalna ila fir'auna rasulan kamar yadda muka aiko manzo zuwa ga wato aikin fir'auna shi ne annabi Musa alaihi salatu wassalam wato aikin irin yadda muka aiko masa manzo ko ma ga shi mun aiko mu saboda haka duk abin da Fir'auna yayi da manzansa don kuma ku ji in kun yi haka da manzon ku ku kuma abin da ya same ku zai same ku na'am
فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا ba a ta fir'auna masura sai shi fir'auna wato ainihin zaba a manzan ba a san samu ko muka kama shi a dasa riko wasiƙa wanda yake mai tsanani mana muka kama shi wato ainihin kama wanda yake mai karfi
فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان to شيبا mu sai mutum tafuna ya ba su tsoron wato ainihin kare kanku daga wannan azaba in ka farko idan kuka samu su ko kuma sai mutum tafuna yawa ya ba su tsoron wuni guda da rubuta da shi man da yake sanya wato ainihin yaro karami ya kurkura wato in gaban da inda kuka samu su ai mafu'ul wa yawma dinan mafu'ul da suka tsona shi mafu'ul da suka tsona ai azabu ya ba su tsoron azabar wannan wuni ai da an ko da ainihin mutum da wace ganuwa ce suka haka nuna za su sanar domin azabi yau daga azabar wurin da ya ga an rubuta da ciwon yake son yaro karami ya yi kurkura a jamu a siyabu jami ne na a siyabu shi su jawo da saboda sanar tsoronsa wani yawan kyamar shi ne rana da kyamar wani asalin asali shi shi ne shi man a cikin watannin shi shi ba ɗin nan abban mu abban ma ne wa kuka da an mata nisara ne da mu gane su da ya yi saboda ta yi daura da ya wai da ana faɗa da yomi shirki a wuri wanda yake da sani ana ambaton sa ana ce yomi shi da wasu arafani ranar da mutum ko ɗaya yara ƙanana ma za su yi kirkuna ko ku jami wannan mai jazi ne wai su an yi kiran muradu bil ayati a hakikat amma zai iya yiwa abin da ake nufi a aya nan wato ainihin hakika ne shi ne kamar yadda zuwa cikin hakiki ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar kiyama Allah zai kira annabi Adam yace ya Adam ka je cikin zuri'arka ka fito da wato ainihin waɗanda ba a tura zuwa kanka sai ya kun yi ainihin ban san cewa za a ɗiba ba wato ainihin kuma nawa adadin mutum nawa za a ɗiba sai ubangiji ya ce ka ɗebo a cikin dukkan mutum dubu ka ɗauko ɗari tara da cikin da tara ainihin ka huta ɗaya shi ne zai tafi aljanna to a wannan ne magana kuma ba da kuma wasu a saboda tsananin koran wannan hali da aka shiga za ka ga yaro karami ma ainihin dubura ta fito masa saboda tsananin wato ainihin tsoro shi ne kafai ainihin hankalin su ya tashi a cikin shi a rasu layi yanzu idan aka ce a cikin sun mutum sun mutum ɗaya zai sha kowa zai sha kenan sai magana ya ce a'a ai ya ji wa da kadai akan samu mutum ɗaya ya haifi mutum dubu ainihin dubun na ɗari tara da cikin da tara a cikin kula a ɗiba ɗayan shi ne a cikin na
السماء منفطر به كان وعده مفعولا wannan wuni saboda tsoron sa fa a sama'u sama kanta mun faɗi mai kike cewa ce ai ba ta yi tsarin ma ko ta tsarsa cewa ce yi saboda wato ainihin tsananin tsoron ai bi dalika yau a wannan wuni shi ta yi saboda tsoron sa kana wadu alƙawarin zuwan wannan rana ba kuma na abin aikatawa ne ai wa ka'idin wata bacci ne la mahala da ba maka wannan wunin zai zo
إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ubangiji ya ce inna hadihi wato hakika wannan al'ayati a waɗannan ayoyi al-muqawwim fati ne tsoratar wannan tasgiratu wa'azi haizatu wa'azi ne da kafi da halitta kamar sha'a wanda ya so yin tafi ila rabbi ta shine ne ta hanya zuwa ga ubangiji su imani da ba da gaskiya wa tsati da da'a إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تؤتوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن يبتغون من فضل الله وآخرون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا ولا تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم inna rabbaka lallai ubangijinka ya rabu ya san annaka taqumu adna min sulusul layl kana tashi wato an kasar da sulusul dare wa nisfuhu da rabin sa wa sulusuhu da sulusul sa an karanta ma wato tijjar da jarra wa nisfuhu wa sulusuhu adabun adabi ne ala sulusul layl kenan wato wajen nasiri an karanta da nasaba a cikin wa nisfuhu wa sulusuhu duka adabun ala adna duka wato ainihin adana ne وسياق الإسلام ومضى الله كذلك هذا له ما أمر به وتقول سنة بدأ أن يجتهد في أول سورة أفرقون سورة معنى وتعين صوم الليل لا بد إلا قليلا لكن وتنسى هو أنفسهم قليلا أو جل عليه وطائفة وكما وجماعة من الذين بعد لقوانا الذين تعلمين أعلمهم الذين ألام منه بسوء مثل الناس الأمير من تقول وجاب ياكو هلك من جل تهجد للمصر وتبادرت تهجد بسوء تتكلم وتعين آية وقيام قائدة الخيار وروة جماعة من أسامي لمسافرة فذلك أشياء التي تأذنين كوين به النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من كان لا يدري كم صلى daga cikin sako wanda ba ya iya kirki ya abin da ya salata na dare daga dare wa kan bace din kuma yanzu abin nawa ya rage daga dare ba ka ne kuma zai da sai yana sai daren kullum hukunta ku in tiyada in tiyadi na saboda wato bin san rabin dare ko kuma wato ainihin sulusun dare ba ba kamar yanzu zamanin yanzu ne ba da Allah ta baraka wa ta'ala ya ce ala ta agogon nan za ka iya gane cewa yanzu dare wato ainihin awa kaza ne yanzu an ci awa kaza sauran awa kaza to da sai dai da kake ka gani daga baya aka samu malaman saurari waɗanda suke fitar da sa'o'in dare da rana wato ainihin za a iya ganewa cewa yanzu dare awa kaza yake to amma yanzu in aka lissafa wato an da tazarin sai a gane yanzu kaza awa kaza ta wuce saura awa kaza idan da rana ne kuma sai a gane cewa yanzu da hudowar rana an an samu awa kaza ke to a wancan lokaci babu wannan ala saboda da sai idan mutum ya ce na kula da dare yayi tai yayi tai yayi tai wani lokacin har sai jikin ya waye wato ainihin alhudu ya ke su ma'ana mai makon yin nisuli ko yin sulusi sai zama da ainihin jiran da baki daya don saboda dukiya ne to makam sai zama suna tsaye jiran hatta sun da makar a gada mu har wato an daga da nan kuke kumburi sanadar wato ainihin tsawon shekara guda awa da farko biye da haka faka ba ku tuba an hunci aka tsokage muku wato ainihin aka mai da shi wato ainihin musahabi domin da ya mazailin wajibi to amma daga baya sai aka mai da shi wato ainihin musahabi wallahi qadrul laila ubangiji yana kinkuje wato an dare wannan hara da rana mana ya san kowanne awa kaza ne alima ya san kuma Allah su su ba za su yi kinkuje shi ba an da mutum ba mutum da su kira su su da wasu ba su da masu su shafi ba an da wani su su ba za su iya kinkuje wato an dare ba ya ta komo don ku za ma ya ji ya mu ji a cikin abin da wato an tsaya ke ke wajibi illa bi da ya ji ni hijirin da dukkan dara وذلك ونقول يشكو عليكم زي واتو أن والد تستوى لك أمني تبارك وتعالى مصاب عليكم يتقوى واتو أن تبقوا أين جاء تبقى إلى رسولة تبقى يزوى السوء إيوه وفكروا وكرا جاء ما تسرع أبدا يسوى من القرآن لك القرآن يسوى لك إن شاء الله جاء تسرع شيء إن شاء الله إن شاء الله كما تسرع أبدا يسوى كلا واتو أن ونزل بكم على مين مضابوني da wannan suke gaba hujja wato ajin fakara ko ma ta tsara min alqur'ani ku karanta abin da ya sauƙaƙa na daga alƙur'ani to sai suka ɗauki cewa wato ainihin karatun fatiha fatiha a sallah ainihin ba wajibi ne ba a abin da wato ainihin ake nema mutum ya zo da wani abu wato ainihin na daga alƙur'ani to amma sai aka yi wa masu wannan muhimmin rashi da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kullu salatin lan yuqra fiha bi ummil kitab fa hiya kitab fa hiya kitab fa hiya kitab duk sallar da wato aka yi ta ba a kawo fatiha ba wato ainihin wannan sallar wato ainihin fari ce fari ce fari a wuraren su suna cewa la salatu liman lam yaqra bi ummil kitab ba sallah ga wanda bai karanta wato ainihin fatiha ba kaje to amma da haɓar mu sai imamu maliku kansa shi ma an yi sabani shin karatun fatiha wajen shirka a kowace raka ne ko ko a sallar ne gabaki daya kamar wato ainihin azhar ya zama na ainihin in dai ka karanta fatiha a cikin ba'ari to wato a ba'arin ba ka karanta ba ko wani kenan to shi ma malamai suke sabani a kai to waɗansu suka ce in dai sallah wanda suke suna iya ki aka bar karatu fatiha a ba'arin wa a ba'arinta kamar wato sallah asuba a karanta a raka a daya a raka a ba a karanta ba to nan kada a kama shi sallah ta baki to to amma abin da suke sabani wasan suna iya ma za ta baki wato kamar yadda mafi yawancin masu jere misala akan haka suka tafi cewa kamar rubatiya ma da sunasiya in an bar mata fatiha ita ma ta ɓaci waɗansu kuma suka ce a ba za ta ɓaci ba ainihin dan an bar wato ainihin karatu fatiha a ba a yi suka ce sai a yi sujjara kawai waɗansu kuma suka ce bayan an yi sujjara kawai to a sake sallah in ziyara dan saboda kada ya zama na mutum sujjara kawai kawai a wajen waɗancan baya da sallah to mutum ya fitar na ya zama ya fitar da kansa da cikin sabani waɗansu kuma malam suka ce a'a abin da za a duba raka'a ce ya bar wa fatiha ita ce wannan raka'a ta baki saboda haka sai ya kawo wata raka'ar madadinsa in ya kawo wata raka'ar madadinsa sannan sai ya dubi abin da ya rubuce masa amma in abin ya shafi na kokarin farko ne ya yi naki to kaga ainihin zai jira ka wani kenan in ko abin ya shafi na kokarin karshe ne to dama da sun yi naki ma a nan ba a samu rikin sura ba kaga ya sai ya ba ni kenan to abin da zai kenan alima aso ku ne kun maraba wato ainihin ubangiji ya sani cewa da sanin wato za a samu wanda suke majin da da gaske wato kaga wanda suke majin da kuwa ba za su iya za su yi rauni ba za su iya samun yin kiyamun laili ba wa asaru da waɗansu kuma yadda su nuna da suna tafiya a bayan ƙasa yadda kuma min fadar lahi suna neman wato ainihin arziki daga Allah kaga kuma wanda suke halin tafiya kuma da zama da mushakka a cikin kiyamun lahi ya tsala kuma suna neman mai arziki daga arzikin Allah da tijara da tsayi da suke kai da hada wannan sa wa aka kuma wani su kuma yaka da lokacin suna yin yaki bi da Allah a cikin sauka addinin Allah wa kullum kowane ne da sarki salatu da da wannan guda uku yanzu kwalai a dukkan abin da aka ambata zai mutu wahala duk da ya da cikin tsaye da yi da ba ku zuba hannun sai aka taɓa ku musu ya ma da kuka sun tsaya abin da ya sauka da shi sun wani kika sannan ma aka shafe wato ainihin kurkin kiyamun ne da sarawa da kan bulsalolin nan guda biyar fasar ku ku karanta ma ta isar abin da ya sauka da ya gudu daga alkurani kuma ta taɓa ku bai ya kamata ya sa a mazaɓar imam maliku suka ɗauki cewa fasar umma ta isar da zinhu ɗin nan bayan fatiha saboda haka bayan fatiha abin da aka samu na daga alkur'ani wato ko aya ɗaya ko aya biyu to wannan ainihin ta zo da wato ainihin misali abin da ake nema amma ka karanta sura gaba ɗaya bayan wato ainihin fatiha to wato ainihin shi ne sunna kila kuma ta ce a karanta sura gaba ɗaya wannan misali abin da yake sunna ka zo da mata ya ma'ana bayan fatiha ka ɗan ƙara wani karatu to na karatu za a ƙara ainihin sunna na wa'atimu talata sai da sallah wa ati da ta ku ba da ta wa azradu Allah kuranta wa Allah da an tuki umma juwal mabrur ku ciyar da wannan abu da aka faranta ne da zaman da kuke ga su ji sai da cikin hanya a biyu karaban ku ba da rancen masalan ku shawa an tuki da da da zuciya ma da ka ba da abu wato ai kana kan abu to saukar da Allah yake so kuma kun ga da Allah yake so ma'ana lokacin da zaka ba da abu lokacin da kana bukatar abin zuciya da kuma tana son sa to ka baya amma ba su lokacin da zuciyarka ta gama bukatar ba ka bukatar abu ba ka so kamar in abinci ne sai ya lalace ya rufe zuwarwa za a yi da nemi mai so ka bashi to Allah baya bukatar wannan kyautar baya bukatar wannan sadaka haka wato ainihin in wani abin amfani ne na mana sai ya zama neman wanda za ka karɓa ma zai yi wato ainihin ba kowa da zai yi bukatun shi ba to wani shi ma ba haka Allah yake so ba Allah yana so ka bada abu a lokacin da yake da tsarinsa yake da amfaninsa kana son sa yadda wanda ka ba shi ma zai ji daɗin sa zai ji daɗin ya karɓa wa ma tuka ɗin mutu abin da kun gabatar da abin da kun kawo mutu na jami'in na alheri da biyu za ku sami shi inda Allah ya wajen Allah huwa kayan shi ne alheri ba ta lafi daga abin da kuka bari wa huwa hukumin wannan rabewa ne ma ba da wa abin da ke bayansa wa in lam yakun ma'rifatan ko da bai kasance ma'rifa ba to shi wa yayi kama da ita yadda yi saboda hannun su ne tare daga arrafawa wa azamu ajran shi ne ko mu girman lada kage ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya duka sahabbai wato ayyukum mal warisi a hakku ilayhi min mali daga cikin kuwaye wane nan ku ne dukiyar wato ainihin magajinsa ita ce mafi koyo a wajen su daga dukiyarsa sai ku ce ya rasu da lai ai kowanne mu ya mutu dukiyar da kuka dukiyar magajinsa sai maza Allah ya ce a a ku dai ci abin da kuka faɗa sai suka ce a ya rasu da lai ai kowanne mu ya mutu dukiyarsa a kan dukiyar magajinsa sai su dukiyar ka ba abin da ka gabatar ta bai wa Allah dukiyar magajinsa kuma shi ne wato ainihin abin da ka bai kaga kaga wato ainihin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi cewa duk abin da ka bayar ta ciyar saboda Allah to ka mallaki wannan abu shi ya sa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukiya idan mutum ya fitar da ita daga cikin zuciya bai bada ita saboda Allah to tana yin magana za ta ce da ni ɗan ɗanɗanwa ce amma yanzu ta yi wuta da ni wato ainihin mai ƙarewa ce amma yanzu ta wanzan da ni za ta ce da ni kai kake kiwo na amma yanzu ni nake kiwon ka za ta ce da ni ta wani tafi amma yanzu na zama kaka abin da gargajiya ko ta bayar Allah ai ba wani zai ba shi ma kuma kuma dama ne manzo Allah kuma ba da girma ya ce duk wanda ya fitar da sadaka ya bayar da ita kafin ta je hannun wanda ya ba to a wajen Allah take fara sauka Allah zai ci gaba da rinan da zai ci gaba da rinan da zai ci gaba da rinan da kamar yadda zai kurke rinan san da kushin gojinsa kafin ranar alkiyama dan abin da gaba dan kankani ya zama kamar dukkan hulu ka ga abu dan karkani an yi kama da su saboda Allah ka yi wuce wanda in da yana hannunka mai yiwa ne ya kare da ta ce da yi ta wani kafi amma yanzu na zama taka kaga idan zuciya tana hannunka to ko dai wato an yi a fashi ko a kwace mama kage da sauran ko ta fashi tana nan tsakanin rabanka da rabon wani to amma in ka ɗauka ka bai wa Allah ka samu matata ainihin ba haƙƙi ba rabin kowa kuma idan tana hannunka mai karewa ko dai ka cinye ko wani su kaga ta kare to amma in ka ɗauka ka ba shi saboda Allah ka samu kuma gajiya saboda ma inda kun yanka ko ma inda bani bani wasu da bin Allah ku nemi gafara Allah astaghfirullah inna Allah ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne rahim da kike kuma mu'minin da mu'minai
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Bismillahir Rahmanir Rahim
يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فنكر والرجل فأجر ولا تمن تستغفر ولربك فاصبر ya ayyuha al-mudaththir ya kai wato ainihin abin lullubewa da bargo a annabi annabi sallallahu alaihi wa sallam wa atluhu mutadaththir ne kullu ma tasau fi dari aka yi digamin ta a cikin dal ayat mutalafin ya kai ne zuba da dari da zuba da zuba da sunan wahayi yayin ko wahayi alaihi ne kun ka tashi fa an zurfe gargadi an ce lokacin da wahayi ya zo wa sallallahu alaihi wa sallam a garin hira bayan nan sai wahayi ne mazala sai zama yana cikin wato ainihin wahayi wato ya dawo masa tsohon kwanuka wa ya ke so ba to nan yana tafiya sai ya ji an kira shi sai ya duba daman sai ya duba hagunsa bai ga kowa ba ya duba gaban sai ya duba baya bai ga kowa ba to da ya tsaka kansa sama sai ya ga mala'ikan a zaune a kan wata karaga to ganin haka manana sallallahu alaihi wasallam sai ya ramana sai wato an yi dawo gida yana cewa in iyalinsa wato ainihin ƙazasu da su kullu da gini kullu da gini ta ka sauka masa da wannan aya ya ayyu hal mutasir kumfa azza tashi kai gargadi mana wancan ganin mala'ika na farko shine annabta sa kenan wannan ganin kuma na biyu shi kuma wato ainihin manzanta sa kenan domin a wancan lokaci abin da aka karanta musu ibrahim sun da duka nabi sallallahu alaihi wasallam min alaihi sallallahu alaihi wasallam karam allazi alam bil alam allama al insana ma lam ya'lam to bayan nan ba ce ya wani ba ko ya yawo to amma yanzu an kuma risala ta zo ila dike kumba bil hayta wa qala maka da sura da muta maka da rubuta illa bi yuzu idan mutum imani ba wannan baka tafsir bi jama'a ubangi ga azab ki girma ma shi an kira ki mutum kina daga barin tarawar masu yawa da an tsara Allah da wani wasu ya bata fahimtar kitabun da kuma da tsarin da an da jamsu da barin da jamsu awo kasirha ko kuma wato ainihin ka wanke ta har kilafin jirin arabi tsakanin wato ainihin ko kuma wato ka gajar ta kilafin jirin arabi tsakanin wato ainihin jan laraba da suke da siya ko mutum yana da ta kama bari ma a sabon har jamsu na yi wato ainihin mutuza wato ainihin zane wato wannan tsahirin siyari wato imani shi ko ma ana yi ma'ana tsarkakewa daga barin wato ainihin najasa shine ya zama na wato ainihin mutum tsarkake jima mutum da kamanta da kowace irin najasa tsarkakewa kuma ma'anawiya ya zama wato su samun ya tsarkake jima daga barin wato ainihin kar ya zama da saɓan Allah ainihin a cikinsa ko kuma wato ainihin da zuciya wacce wato ainihin ba ta hala a cikinsa ba wa rikiza kazanta kuma ba hajjar da kawai ke mata kusur wannan yin sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya fassara wasu wasu na bid'a usari da gumaka ai wato ainihin dum ala hadari isa wa mu duka wato ainihin kawai ce wa gumaka sune wato ainihin gumaka da nan kitabul lahi da wanda zai yi cikin kaba wala tabbas kar kai baiwa ta tsari kun kana neman yawa da rafi wato ainihin halin halin wato ainihin tafka da su alhali tana neman a ba ta mafi yawan abin da ka baya ala ta isha kan ka ba da wani abin da ba a cikin abin da ke mafi yawa da shi wahara wannan kasin bihi ya ke bance shi ne sallallahu alaihi wasallama لأنه لما قال معمورا فهو مرجع نجي أجمل الأخلاق أنه يشاء سيوي وأجرة الآلات جميسي وتوكك لدفع جنة جنوة وأن يشينا mutum ya san cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da cewa a yi da Allah sallallahu alaihi wasallam la karkana da kun fi rasulullahi uswatun hasana liman kana yanzu Allah wal yawmil akhir lallai ki ka ko ya tafi da gare ku wato ainihin da annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda ya imani da Allah da ranar lahira to amma mu kai nan ba cikin komai ba akwai abin da wato wajibi ne a yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da kuma ainihin musahabi ne ai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da kuma haramun ne ma ai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kaje wajibi ai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai kamar yanda yake sallu kamar ra'aytu kuni usalli da kamar yanda yake cewa wato ai kuzo anni malaiku ku yi ayyukan ibada ku da gare to nan koyi da manzo Allah wajibi abin da koyi shi kuma yake wato ainihin sahabi shine a cikin abin da yake wato ainihin fada'i da wato ainihin nawafil wannan ainihin misali ne a kokari na Allah sallallahu alaihi wasallama kamar irin wato ainihin qiyamul layli qiyamul layli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake tawaji amma mu a haka al'umma misali ne ainihin kai qiyamul layli kaga koyi da annaba ne ya wato ainihin misali to akwai inda kuma koyi da annaba haramun kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matan sakara kaga kai haramun ne ka wurin sakara ba za ka ji suna ne da ya wurin sakara kai ma ka wurin sakara ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana isari mana ya jera kwana uku yana azumi ba tare da wato ainihin buɗe baki ba kare yace ainihin mukar ne saboda shi ubangiji yana cikin shi yana sharadi to kai ko idan kai an yi kuɗi zai baka cikin haraka to mun ga kwana uku na azumi ba su sha ruwa ba to ainihin ran na uku na zo ko ma yadda kake ba za ka iya ba ba za ka iya bayani ba kaga a irin nan ko yi da annabi sallallahu alaihi wasallam su zama haram saboda haka ainihin yana da kyau ainihin mu kiyaye wato ainihin irin waɗannan ainihin gabo na'am wannan rabbika musjir kai hakuri bisa wato ainihin dokokin ubangiji da kuma ai alal awatir bisa umarni wa tawahi da kuma hada ne فإذا نفر في الناقور فذلك يومئذ يوم sai عسير za su kira idan aka yi rubuta shi na kure a cikin kaho ai da suka aka yi rubuta shi kura a cikin kaho huwa al-qarmu wato ainihin shine kahon nan annabkatu sani yake rubuta wato ainihin ta biyu fadalika wannan lokacin ai wakacin da gari lokacin rubuta ne yau ko irin a wannan rana badalin badali ne ma kawai rubuta ga abin da ke gaban sa an rubuta da wanda yake rubuta wa mana omiya an idan shi kuma ne da babu ne saboda raba shi da gari mutum mutum ne zuwa wanda ba wato ainihin ba kuma mai ke noma na wanda ba zai wato ainihin da zai jira biya wa kamar da mutum dai wato ainihin labarin mutum shi ne yau mana asirin wuri ne wanda yake wato ainihin sanani والامر امري في ذات ذات ما تقول عليه السنه ده ابو كلمه في دلاله اجازه اي اشتد الامر او ان لو كنت الامر يا تننجا في مولانا صلى الله عليه وسلم aka ce wata rana ya fito yake so sahabbai wato ya za a yi ji daɗi a duniya ga wato ainihin mala'ika israfil ya kafa kahon a bakinsa ya kuma karkatar da wuyan su jira yake kawai a bashi umarni a ce ya huta ainihin ya huta na'am
على الكافرين غير يسير غير يسير ونموني بعد التوكيد بعد الكافر من تكافر فيه دلالة أقول دلالة أسكت على أنه يسير كل شيء عن التوكيد على المؤمنين بالمؤمنين بيقول إيه أسكت على ننفع تلا وتعني مضمون كثيرا تلا شيء على الكافرين غير يسير وشيء على المؤمنين يسير كثيرا يعني ونموني الشفاء من الله صلى الله عليه وسلم يفسر وجه آية يقول cewa wato inda yawan wato ainihin fi yomin kana gidaru kamfina alfa sana a cikin wurin da awansa kamar awan shekara wato ainihin dubu hamsin ne shi ne wala ya ce wannan a irin ganin kajiri ke kajiri haka zai ga wurin alkiyama kamar shekara dubu hamsin aka yi ana wannan wurin to amma wato ainihin mumini kuwa zai ga wurin ne kamar daga karfe shida na safe ne zuwa karfe ɗayan rana a haka wato an yi muni zai ga kaga wato an yi wancan aya ya zama muni ne wanda yake asiri a wajensa tun da shekara dubu hamsin wato an yi ko wuni guda a cikin mutum ne a tsaye ai ya ga labai ta ballatana shekara dubu hamsin a tsaye tun da wurin alkiyama in ba waɗanda Allah ya zaba ba waɗanda za su ga cikin wani harshe kowa tsayawa zai a tsaye zai yi da abin da za a yi a tsaye za a yi ya zama aka kudu da yomin kiyama ranar tsayuwa wato ainihin kowa tsayawa da yi to kaga ainihin mutum ya tsayo shekara dubu hamsin a tsaye ko ba ce da shi ko ba a yawa ala na Allah ya kiyaye tsayuwa وضرب من خلقت وحيدا ubangiji ya ce zarni kamar ni koman kalakar da wanda ya ɗan halitta wa mutum da maka da shi ya rabu halabi ne alamun hukuli da kuma hukuli ba mu hukulin ma hukuli ko hukulin ma hukuli ma'ana harin hali ne min man daga man aw min zamirin mahajuri ko daga zamirin nan na mahajuri min kalakar da kalakar ai mun ga rikan wanda na halitta shi wato abin kada ta abi da adam ba tare da iyalai ba wala ba da ba dukiya ko da wani gidan mai gidan shi ko wani dan mai gira mahajuri wato ainihin abin da kana zuwa bari mahajuri na'am
هذه الآية wannan aya وتنزل وجد المسيرة ya sauka ne a cikin wani nan mai kira كثير الصناديق قريش wanda shi ne babba daga cikin shugabannin ƙurayshawa كان له أموال كثيرة ya zama yana da dukiyoyi masu yawa كان له تسعة آلاف قال من الكفر ya zama wato ainihin yana da tsuntsiya wato ainihin atu alafin ma'ana wato ainihin dubu tara wato ainihin na daga wato ainihin tsanni na azurfa وستة آلاف من الرعي da kuma wato ainihin dubu wato ainihin shida na daga zinare وإنه ثمانية عشر عبدا yana da bayi kuma wato ainihin goma sha takwas كلهم يتبع رأس مالك dukkan su wato ainihin suna ciniki ne da dukiyarsa
alkun alal akalli wato abin kowane su yana jiki da dukiya dubu wato abin bisa karanci wa kana lahu auladu yana da kuma yayaye isna ashara waladan wato abin ya goma sha biyu ثلاثة منهم uku daga cikin su أسلموا wato sun musulunta وخالد shine Khalid dan Walid wato abin babban jarumin yakin nan وهشام da Hishamu wal Walid da Walid فقط wato su kaɗai ne suka musulunta a cikin yayansa والباقون amma sau- sauran su tara بقوا على كفر wato sun wasu ta kafin sun سمع القرآن wato shi wani ɗan mikiratu ne ya ji alƙur'ani من النبي صلى الله daga عليه annabi sallallahu وسلم alaihi wa sallama فمال قلبه إلى الإيمان بالقرآن sai zuciyarsa wato ainihin ta karkata zuwa ga imani da alƙur'ani فقال sai ya ce هذا الكلام wannan zance ليس من كلام الإنس baya daga cikin zancen mutane ولا من كلام الجن baya daga cikin zancen aljanu ولا من كلام العالمين baya daga cikin zancen alam baki daya إن أعلاه لمكير domin wato saman maganar akwai yaya wato ainihin ganyaye وإن أسفله لمدك wato eh?
وإن أسفله لمدك wato ainihin kasarsa kuma wato ainihin akwai ruwa وهذا الكلام يعلو wannan zancen shi ne ɗaukaka ولا ba za a يولى rinjaye shi ba فانقطع عن مجلس to المشركين shi kenan sai ya su ya kwana biyu baya zuwa mazaunin da suke wato jina na kafirai أياما har tsawon kwanuka فسمع أبو جهل to sai abu da haƙi من لسان sai abu da haƙi ذلك mun kamin ya ji abin da wani dan mun gira shi ya faɗa فأتاه sai ya je masa وقال له sai ya ce da shi الناس يتحدثون عنك na ji mutane suna yin labari ya kanka أنك الآن تخيلي wai wato ainihin kai ma ka zama dan mora على أبي على ابن أبي abu da كبشة kan abi kamshata wato ainihin wai zai yi musi wato ainihin manzala sallallahu alaihi wasallama tunda wato ainihin ya zauna a gidan wato ainihin alimatu sadiya an rene shi to shi mijin jiki ne abu karshen shi in sun tashi wato za su yi wa malala sallallahu alaihi wasallam magana sai ce dan ibna dan abi karshen to shi yana gani shi wato buloniya ne a ce abin yana faraka kaga wato ainihin zagin su kenan a kai to محمد بن عبد الله wani shi ne Muhammad dan Abdullahi قال sai shi wani da dan kira ya ce مسكين shi da bai da komai ما عنده حتى أدم أدم أصفل عليه to menene a wajen sa Hassan ne in yi wato an yi mola wajen sa ليس عنده شيء ai ba ya da komai ولكن سمعت منه sai كلاما dai ni abin da ya faru shi ko abin da dama ya yi haka ne dan in ma akwai wani laushi a cikin zuciyar wani dan kira ya kaka shi sai ce kadai na ji magana ne a wajen sa علمت أن ليس من كلام kuma maganar na san cewa ba maganar an ce ba وليس من كلام لي baya daga cikin zancen mutane وما هو إلا كلام رب العالمين ba makawa wannan zancen ubangijin alam ne لا أقدر أن أكفر بهذا ba zan الكلام iya musanta wannan zance ba بعد اليوم bayan yau ba zan iya kafirta shi ba قال له أبو to جهل sai abu ya ne ce da shi إذا نعزلك عن الرئاسة علينا eh?
إذا نعزلك عن الرئاسة a kuma علينا ko haka ne da yau mu za mu tuɗe gaba za ta sake zama shugaban mu ba ونفعل ونفعل بك za mu yi maka gaza za mu yi maka gaza تفكر ka بالجواب je kai tunani wato an ka zo mana da amsa na wani kuma mai zai ci gaba da shugabancin mu ba kana da wannan ra'ayi قال sai wani da ɗan kira ya ce كلمني حتى أتفكر eh?
كلمني حتى wato أتفكر ƙyale ni in je in yi tunani na gani wato an girma wato girma da yin ƙyale hukun riya su to a ce da aiwa na ake yi da kan shugabanci akasari shi ke halakar da muke yawan mutane kaga yanzu sun sun tura masa shugabanci kuma yana ganin cewa girmansa zai faɗi to amma abin da mutane ba sa ganewa in dai a kan bin Allah ne to duk girman da za a ture maka a ture Allah sai ya ɗaukaka ta fiye da wannan tunda uh, ubangiji ya ce man kana yuridu izzata ko fa inna izzata lillahi jami'a Duk wanda yake ke neman girma wajen Allah zai tafi ne girma ba wajen mutane ba to
فقال له أبو جهل sai abu jahal ya ce da shi هذا شعر فقط wannan waka ce kawai قال sai wani ya ce ليس بشعر kai wannan ba waka ce ba أنا أدرى الناس ni na fi sanin muna fi mutane sanin me waka قال كهانة sai ya ce to bokantaka ce قال sai ya ce تعلمون أن محمدا to ai kun san cewa shi ne muhammadu dai ليس بكاهن ba boka ne ba أرأيتم في هالة كهنك kun ga wata alama ta bokantaka tare da shi قال sai abu jahal ya ce لا a ba mu ga alamun bokantaka tare da shi ba ليست فيه wato an babu alamun bokantaka a cikinsa قال سحر sai ta to sihiri yake yi قال لا to sai shi ma wani ya ce a'a ba mai sihiri ne ba ليس فيه ai ba سحر mu sihiri tare da shi قال له كذب sai ya ce to abin da yake faɗa ba gaskiya ne ba قال لا sai shi ma wani dan mugira ya ce a'a ba za a ce abin da ya faɗa ba gaskiya ba ne ba محمد ما كذب فقط ai Muhammad tun da yake bai taɓa faɗin zancen da ba haka ba هو الأمين wato shi ya mintacce ne من لا يكذب على الناس ba zai ki wato yi wa mutane wato ainihin maganar da ba daidai ba لا يكذب على رب domin العالمين bai wa mutane wato canjin magana ba ba zai canza wa ubangiji ta baraka wa ta'ala magana ba قال sai ya ce تفكروا أتنا غدا to kai- to kai tunani ne zuwa gobe ka zo mana da abin da kake ciki وفي الغد a goban sai sai ya zo musu وقال لهم sai ya ce da su لعله سحر ka zo idan na fi ganin dai a a kamanta abin da yake da sihiri يوسف في القلوب wato da yake tasiri a zuciya domin duk wanda ya je shi da gare shi wato ainihin sai ya kama zuciyarsa فارتد to shi ke nan sai ya riga mana wato ainihin ya koma da inda ya fito Allah ya kiyaye to duk wai dan ya tsira da girman sa to kuma sai ya tafi ba girman ba kuma zuciya na shi ne ba yace wani da yake dokarni ka bani wa man khalaqatu wahidan da wanda na halitta wato ainihin abin kaɗaitawa ai halin hali ne neman daga mantin nan aw min dalilan mahzuri ko daga dalilan abin shafi amin khalaqatu da khalaqatu ai mu bari da wanda na halitta shi da da ahalin ba iyalai wala malin ba dukiya ko da wani shi ne wani da gidan mai gira san mai gira mafuzuni mafuzuni manani ku basane
وجعلت له مالا ممدودا Nukan ya masa kuma dukiya mai yawa ai wata akwai rosiya mutu suna mai saduwa mina zuru ne daga wato ainihin su zan jiki wasu ru'i da haƙoƙi mana da bobi wasu jari da kasuwanci وبنين شهودا wabanina da ƴaƴa a sharɗin su goma a wasu shan gobe da haka su mana su yi ta nuna muhajira da suke halarta tarurruka wasu shahadati ana sauraron kuma shaidojin su فمهدت له تمهيدا wama hasu lahu na kuma yalwata masa filashi a cikin wato rayuwa wal umr da rayuwa wato a cikin abinci wal umr da rayuwa walwalan da ya tamhidan yalwatawa
ثم يطمع أن أزيد sannan kuma duk da haka yake wato ainihin burin an ari da in ƙara abin da na bashi كلا sallah la ujihu ba zan ƙara masa alama duka duka abin da na bashi ba إنه كان بآياتنا عنيدا hakika ya kasance wato ainihin mai tsauri ne ma'ana wato ainihin mai karkacewa ne da ya tuna ga ayoyi ma'ana alƙur'ani alƙur'ani
سأرهقه صعودا saboda yuku ubangiji yake da sannan zan tilasta shi zan tilasta masa sukunan hawa ai mace kasan wato ainihin wahala min al'azabi daga azaba ranar kiyama za a sanya wato ainihin wani dutse na wuta mai tsananin tudu duk wuta ce kuma a tilasta shi wato ainihin dinga hawansa abu da balan ko kuma wasu ce ne da na yasin na da na wuta da zalibi da zai dinga hawa a cikin hukuma ya wuce sun zuwa a bana har abada abin da zai dinga yi kenan
إنه فكر وقدر inda hu shi wato ainihin wali ne fakara ya yi tunani bi ma'ayar kura cikin abin da zai faɗa zai kura da cikin alƙur'ani Allah shi sami a wanda ya gina da nabi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kaddara ya kuma wato ainihin tabbado bi nan fiye a cikin zuciyar su zalika wannan abin da zai faɗa
فقدر كيف قدر kan ku jira Allah an ce shi ainihin ina Allah an ce shi ko kuma an azabce shi kai fa kaddara ya ya kwatanta ai ala ayya halin kan da dubi mun kusa wani hali ne kudantawa su galabance ثم قتل كيف قدر kuma kutila sannan dai aka la'ance shi kai mu kaddara ya wato ainihin ya karda dan abin da zai faɗa ثم نظر sun wa nazar sannan kuma ya duba su zuwa kauni a cikin dukkan mutanensa au bi ma ya kauni bi ko ko a cikin abin da zai ke ji alqur'anin a cikin ba ثم عبس وبصر sun ba a basa sannan ya daura gudda ai kamar ruja hu ya daura gudda sa wa kala hu ya kusa ne shi bai kaddan kunci da waya kullu abin da zai faɗa wa basara wato ainihin ya takura ai za da bil sabri ya ƙara a cikin wato ainihin daure gudda sai wani suwi da wato ainihin fasmanewa
ثم أدبر واستكبر sun ba a dabara sannan ya juya ya ba da baya ana imani gaban da imani wata kamar ya girma kai duka fara ya girma kai annabi ba ya nabi da sanin jin annabi sallallahu alaihi wa sallam فقال إن هذا إلا فكر يؤثر fa qala sai ke bima ja abi yanzu abin da wato annabi ya zuru yace ina hada wannan alqur'ani bai zama ba illa sirrun sai da sirri ne musar da yake tashi ai wato ainihin yankuru an saharar wato ainihin yankuru da ake turo shi an saharar da wato ainihin ko ko yusar da ake ruwaitowa ai yankuru da ake karɓo shi an saharar da masu sihiri إن هذا إلا قول البشر ai ma hada wannan alqur'ani da gidan shi illa qawlul bashar sai dai zan mutum ne kamar kazo kamar yadda suka faɗa ina ma ba alimin yin mutum mutum ne yake koyar da shi alqur'ani سأصليه سقر ubangiji yake da sannu wato an zan shiga da shi sakara wutar jahannama وما أدراك ما سقر wa ma kadara ka me ya san ka kai ma sakara ne duk wutar sakara ai da shi wannan gamawa ne ta ne haka lamarin ta لا تبقي ولا تذر ita wato an wutar sakara la tuki ba ta wanzar da wato ainihin nama ko kashi ولا تضربك رجل شيئا قولا ومن لا تنام ولا أسفل قوتيا إلا أهل ذنب الشتاء لك أن يسمع يقول الزمين ساكي لا وكما كان كما يندي كذا شيء لواحة للبشر لوات من قوني واجي لذا بكرين كفاتا أمور فتن من قوني واجي لظاهر الجيد كما بيدن فاتا
علي تسعة عشر akwai mala'iku guda goma sha tara da suke tsaron wuta ai malakan mala'ika waɗanda suke gaban jiha masu tsaronta ala barin su kare ba nan gafire da ya ce wai wuta wato mutum mala'iku goma sha tara da suke tsaronta wa kana kauyen ya kasance kan karfa da ya fito da babu da tsananin karfi sai ya dinga faɗa a cikin mutanensa ana ukuti su ka ba da ashara dan mutum goma sha mutum ne zan kare muku su wasu kuni ko ku isa mun an tuki da biyu ku rike biyu kawai ni ba zai rike goma sha ba kala da yara sai ubangiji ya ce وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون
ubangiji ya ce wa ba da Allah ashaban ne ba mu sanya masu tsaron wuta ba illa mala'ika da sai mala'iki ai mala'ika kuna ba za a iya wato karo da su ba kamar yadda wa kuma kamar yadda su yi tsammani ma'ana wato ainihin eh, eh, shi yana ganin cewa ya wato da adadin ne ya yi amfani da ya yi amfani da wato ainihin wane ne ya wato ainihin adadin ba don mala'ika ɗaya awa iyo duniya zai na halaka da wasu ɗaya kamar yadda wato mutanen alƙaƙiya ko kaga an ce mala'ika kawai in kana illa sai ya san wani ta bai za mu kan awa dai kawai mala'ika ya mutu duka wani je duka sa su ba a ƙasa kamar kafin sa wa wato ainihin kwalitar da haka ne suke to in ce wato ainihin za su da su shi kaɗai zai yi ima da mala'iku kaga ko wanda ya ce ba da Allah ya ji wannan adadin na zuma da muka sanya ba mu sanya shi ba ila ji da sai mu zama wato ainihin jarraba lallabi na kafaru ga wanda suke gabo da shi ainihin kudu sai zama kamun su ana tara dan ne suka zama har goma sha tara to mun yi haka kuma ne ya sai sunan da suka kudu su gaba dan waɗanda aka ba su tafi su tabbatar har suna da yahuda tabbatar da sunan da ni gaskiya nan sallallahu alaihi wasallam shi ko ne su aka jaba sun zama wani goma sha tara domin haka yake a cikin asaura da linjira almuwafiq ne za ta almadi guda da ga abin da sun kafu wai zalar da suna amur wanda suke imani kuma su tsara imani imani su kare kitab da su wani zalu tasdiqan na gaskatawa ni kuma bukata yi ma a ta bi da shi sallallahu alaihi wasallam dan da ke wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi limafi guda da ga abin da sun kafu wala ya ta balla da ulul kafu waɗanda aka ba su littafi su kuma kansu su kuma su wasu ne da mune min gari da da wani biya su mala'ika da su adadin mala'iku su ba mu san da adadin su da tara
لن يقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله والكافرون ماذا أراد الله هذا مثلا كذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر
wato ainihin shi wannan sha tara Allah ta baraka da Allah ya sani sirri a cikin ta domin basmala kanta wato ainihin Allah ya sani adadin bismillahir rahmanir rahim ainihin sha tara to haka kuma alqur'ani jumlar da cikin ta dauka kan wato ainihin raba shi da sha tara sai wato ainihin sha tara su yi cikin ta idan wani malamin sun ki cewa sha tara nan ainihin akwai asararai da Allah ya aje a cikin wannan adadin ba wai kawai mu karanta cewa ana hadis ada a can shi nan ba a akwai abu da Allah yake nufin mu sani ainihin nan wani ya kula ladina fi qulubihim marad mun ya ga dan waɗanda wato ainihin da suke cikin zuciya su ai shukar gogon su suna da yanzu a Madina wal kafirin da kafirin da suke maka su ce ma za a rada Allah bi hada masana ne Allah yake nufi da wannan misali zamau sun abuji su daga rabatu saboda ba ku zuwa su galaga da wannan wa arabu hala wa du'ani ko zamau ni da rabatu sun abuji shi wa du'ani saboda ba ku zuwa su galaga da haka wa urewa an yi da girafin su halan a matsayin sa wato ainihin na hali nan zalika kazalika haka na yi zuzin lahu Allah yake fasarta aiki da zalim kira hada alif misalin mai inkarin wannan alifi wa hali musallihi da gaskiyar ko mai gaskata shi yuzin lahu Allah yake fasarta man insha wanda ya zuwa ya zuwa insha ya zuwa da wanda ya so wa ma lam yusra rasulullah ba wanda ya san yawan adadin rasulan ubangiji da kai al-malaikatu da malaikatun nan shi kuwatin a cikin karfin tuwa a wani da muke kusan su illa huwa shi wa ma hiya a ita wutar sakara ba ta zama ba illa zikira sai dai wa'azi ne zai bace da wato ainihin jinsin mutum كلا والقمر kalla isin tawo wannan buɗe ne ni ma'ana ala ma'ana ta alama na kuma kai wanda wannan kuwa da wato ainihin wata والليل إذا أدبر ubangiji ya yi rantsuwa da gare ki zan zubara lokacin da ya juya a ja a ba da sahari ya zo wato ainihin bayan wuni wa bi kirafin za a ce su a dabar duk ko da zali duk kunin wato ainihin zali ba da bayan samun alhamdulillah ai ma ba bayan kiran ya shuɗe والصلح إذا أسفر ubangiji ya yi rantsuwa da wayewar gari za su fara yayin da ya bayyana ai zahara wato ainihin ya bayyana ya yi haske
إنها لعيد الكبر inda ha hakika ita wutar sakara lafi zai ku bari wallahi tana ɗaya daga cikin manya manyan musibu a albada ba musibu a gidan waɗanda suke masu girma
نظيرا للبشر nabiran halin halin da nake da daga ida ina ita mai gargaɗi ce ai wani kurga a kwanta ko wato an wani kira wani kira an maza umalakun ta liyanna ha saboda ita ce ma'anar azabi ma'anar azaba ne in zai idan ku bar din
لو شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر to wannan fa liman sha abin ku ga wanda ya so da cikin ku ne madadin min al-fatan ai wato madadin ne daga bashar wato ani ko naziran liman sha abin ku kenan ma'ana gargaɗi ne ga wanda ya so daga cikin ku an yi takaddama ya gabata ita alkhairi zuwa alheri a wata sannan ko ko aljanna da imani da yin imani aw ta akara ko ko yake da ina shiri zuwa shiri aw nar ko zuwa wurin da kuma da kafirci كل نفس بما كسبت رهينة kowace rai a ne rahiyatu abin kirkirawa ce da mata su bada abin da ta aikata ai mahuna da abin kirkira ce masu su abin da ta amma da ya da aikin da ke tsara a cikin wuta إلا أصحاب illa اليمين sai a sahaba da yin wa wuta hannun dama a hukumar mummuni da sunan mummuni falakin da suna da za su kirin na da gare da kare suna za su tabbata في جنات يتساءلون عن المسلمين
za su tabbata a cikin aljanna ita za a rinka suna tambaye ya bayyana tsakanin أنا المجرمين ككافرين وهالهم لهالا ويكونون لأوكم ويكونون لهم بعد إخراج الأوكي لا أجاي أبوك بابا أبوك لهم بكري إذا الله من النار لكوك لا أشيء
لا ويكونون كي ذات تلك فقال لهم بقوة وأين يكون أن تسلم مجرمان بعد إخراج الموهي بعد أبوك لهم بكري إذا الله من النار لكوك لا تستطيع الشيء ما سلككم في سقر ne abin da ya shigar da ku har kuka je ku shiga cikin wuta
قالوا لم نكن من المصلين
an yi masa ba za su ce dan naku minal musallina ba ku zama daga cikin masu yin sallah ba wa ma yin sallah ke za mu kaje wuta
ولم نكن نطعم ko ba mu المسكين zama muna taimakon wato ainihin musulmi ba ba ma ce da wato ainihin musulmai وكنا نخوض مع الخائفين
wakunna mun zama na kuru muna kukawa bil ba'ila ke sanna ma alkha'iri na tare da masu kukawa mana idan mun ga ana aikin banza mu wasu da suke a yi da mu
وكنا نكذب بيوم الدين wakunna mun zama kuma na kazu muna karyatawa da yau jiki mu ranar sakamako a za su tashi wasu za su sakamako wani imani da gida ba
حتى أتانا اليقين har dai wato an riga ya ci ya zama da gina da mota mutuwa domin dama wa zama ya ce an nasu ne ya faɗi dama su gama mutane bacci suke amma da mutum ya mutu suke nan kuma sai ya farka sai ya gane abin da ya kamata ya yi bai yi ba da wanda kuma ya yi da bai yi ba sai a sanar zai gane haka. Na'am.
فلا تنفعهم شفاعة الشافعين da ba su shafi'ina idan ma su so wannan ba za su yi musu amfani ba minal mala'ikatu daga mala'iku wal anbiya'i da annabawa wa salihin da mutanen kwarai wal ma'ana abin da ke da shi ba da lahum babu ceto gare su فما لهم عن التذكرة معرضين amma lahu shi ne ya samu kafirai ne ai lahu na saboda labarin su da al'ummar mai rajiya da kuma su da abin shafewa arun jikira da zai ruhu ilai da aka turo da dalilin su zuwa gare shi amma lahu da ya same shi ne ko da gina suke kujirewa ana su kujirar da gabar karɓo ba ne هذا هذه من الدليل الجميل في أمور دين الإسلام والمعنى أبو دين أي شيء حصل له ليه أبو دين يسعى كريم في إرادة ما شكو كل يوم أن استعادة قبل الجواب عجيب كأنهم حلم مستنفرة kai ka ce su wato ainihin jakuna ne wanda aka sarrafa su ai wace su jakunan daji
قوة قسورة barra jakunan da ke su ne kasorancin daga baki ai a sarrafa baki ai a raba ne mutum gudu daga rikin a cikin larin sarrafa kuma ma da ne kana cikin manyan su gabar wato ainihin babban da gaskiya kai ka ce wato ainihin garke ne na wato ainihin jakunan daji zaki ya sarrafa su
بل يريد كل كل مريد منهم أن يؤتى صحفا منشرة bal bal da wato yin kullum kullum ne ko da ɗaya daga cikin yana nufin an kuta a bashi su wato da kuma an kira a fassara yin sa'awa amin Allah daga Allah da Allah duk bayan da shi da sun annabi kamar karo da wani suka faɗa wai wato ba za su imani ba ko wannan su sai an aiko masa da wasiƙa daga Allah cewa ya yarda da annabi Allah shi ya aiko shi amin kanu kamar yadda suka faɗa a wani wajen suka ce na nufin na gasa da zuwa ana na kita wannan tsaro ba za mu imani da kai ba har sai ka zo mana da wasiƙa da za mu karanta cewa Allah ne ya aiko mu da nan za mu yarda كلا بل لا يخافون الآخرة
kaga wato ainihin Allah bai nufi imani da gare su ba shi ya sa ya kawo wannan hijabi mai nauyi ya dankare zuciya su za su ga cewa suna wa mazala sallallahu alaihi wasallam a kallon mutum ne irin idan Allah ne ya aiko shi to su ga wasiƙar Allah zuwa gare su ko wani ya yi masa wasiƙar sa sannan za su yarda idan kuma su ga wannan suka da ba wato ainihin ba za su imani da ke domin da yake kan larabar wannan tsawa ne amma a rago ga wanda suka fa ban la ya kawo nan ajiyar da bazai ba ta tsoron alamar lahira ne kawai كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره فلا يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة wani da yake kalla su samu wannan buɗe magana ne innahu ayar qur'ani hukku shi wa'azi wa man sha'a zakarahu wanda ya so shi ya nan sai wa sai karanta sai ko da abin yi wa karatu sai ko da shi da abin yi wa kuma ya so mana ba sa wato ba kowa ke wa asa ba bil ya yi kuruna ko sai ma ta kuruna illa an yi sha Allah sai in wani ya ko a hada tsaba wani shi ne ma abu da da aka an yi tsaba wani wa ahad magalin shi ne ma wato mutum da sun wato an yi gafa hada an yi gafa da gafa ban ta kawo da wanda ya so sai shi ya rubuto yana tambayar cewa mutum ne yana da matarsa sai ya yi tafiya zai kamar wata ɗaya zuwa biyu to kafin ya dawo sai wani ya rubuta wa matar sa shi kai ya ya ya ce ya tafi to ya tafi ta da yawo to ta gama ita ta da aure bayan ya dawo ya same ta cewa ta yi wani auren amma ta samu a juna biyu to sai bayanin cewa shi ba shi ne ta kuka ba yana so ya mai da matar shi to shi ne ake tambayar hukuncin wannan aure
to na farko sai kare a sabon cika shi da ya tafi a ina ya tafi domin abin da za a yi su bari kaga daga lokacin da aka ce an tafi ta zuwa lokacin da za ta yi aure za ta yi idda ainihin jini uku karancin su wata biyu ko wata biyu da wani abu bayan nan kuma har sai aure har bayan sai auren nan har ta samu juna biyu akalla da auren da ta samu juna biyu har a gane cewa suna da juna biyu a kaddara wata uku idan ta hada wata biyar ce su shi ina ya tafi har a wata biyar baya da labarin ainihin gidansa baya da wanda ya rubuta kuma a kan gidansa wani zai rubuta samun labarin gida wannan za a fara shiga domin in a zamanin da ne mutum in tafiya nan da filato ma ko nan da a cikin kano ma sai zama mutum yana garko hali da sani yake faruwa a nan ba sai a yi watanni hali ba da labarin amma duk duniya duk da kake akwai waya wanda za ka iya yin magana za a yi magana saboda ka ce shari'a ta tabbatar ne ko ba haka ne ba idan ya zama ainihin wani ne ya saka masa matar kuma ya ji cewa an saka masa matar ya yi shiru da ce komai ba haka talakul kuduni ke kamar yadda cikin kuduni ma ya halatta babur ɗin ka ne ko kwamfutar ce wannan kana zaune ba bacci kake ba ba maye kake ba ba wani cikin rashin hankalin mutum yake ba wani ya zo kusa da kai ya ce wannan siya ya sayar masa ya ba shi kuɗi ya karɓa kai kana zo zama kai magana ba a cikin turai da ka sayar ciniki yayi ba kai saka ce ba kai ba saboda haka sai ana magana ciniki za ka ce ba kai ba kayan kenan to haka shi ma wancan wanda ya kusa masa mata yana ji wani ba ya iya kusa wani mata to amma in wani ya saki da yawonsa kuma yana zaune da yake komai ba ina su saboda da irin wannan fitowai ba a nan za mu iya bada su ba sai an je kotu in an je kotu kotu su zaɗi ce ta tabbatar da cewa ainihin hakan ne kafin a ce ainihin tasa ko ba su ba.